كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan 8 watan Sha'ban hijirar biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai tsara albarka musu yi umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sahih da hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami Sheikh Ahmad ibn Al-Latif Az-Zabidi yayi ikhtisarin shi wanda an haihi malaman 813 ya rasu 893 Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin shi da rama za mu tashi babu malhaba sabul uzur an al-ghazwi babu malhaba sabul uzur an al-ghazwi babu da zai mana bayani kan hukuncin mutumin da wani uzuri ya dakatar da shi ya tsare shi bai samu zuwa yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ba. An Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin fa qala inna aqwama bil madina khalafna ma salakna shu'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fi habasahum al-udhr daga Anas ibn Malik Allah kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi kana fi ghazati ya kasance a wani yaki daga yakuna shine yaki na tabuka wa qala sai annabi sai ya ce inna aqwaman bil madina khalafna lalle wadansu mutane a madina khalfana mun bar su a bayan mu inna aqwaman bil madina khalfana lalle wasu al'umma a madina suna a bayan mun bar wasu ma salakana shirban amma ba mu shiga wannan loki ba shine hanyar dutse aka ce shirib da kasra na shirin da sukun na ayin shine tariqul fil jabal ba mu shiga wannan loki ba wala wadiyan ko wani kwari shine al-muqadi bain bain jabalain shi ma shi ake ce wadi wani kwazazzabe illa hum ma'ana fi face suna tare da mu fihi cikin ladan wannan jihadi din arwaya ta ibnu hibban da abu hawana hadisi na jabir yace illa sharakukum fil ajr face sai sun yi tarayya da ku alada isma'il ya fitar ta wata hanya daga ammar ibn zaid yace illa wa hum ma'akum fihi bi niyya face suna tare da ku da niyya a wata ruwa laƙar taraftun bilmadina a kawamu a madina kun bar mutanen da masu masiratin ba ku yi wata tahiya ba wala an faktun min nafaka wala kutatun wadiyan illa wa ma'aku sai suka ce ya rasulan na wa kaifa ya kuna ma'ana wa hukun madina ala ya ci habasa wani uzur wani uzuri ne ya tsare su kamar rashin lahiya kaga uzuri ma'ana ya gama rashin lahiya rashin kudurar tahiya a ruwaya ta musulman hadisin jabir ce hawa sahumul marad rashin lahiya tsare su saboda alal aglabiya kaga uzurin da yake ana su shine rashin lahiya wannan ya nuna dukkanin wanda wani uzuri ya hana shi zuwa jihadin ɗaukaka addinin Allah amma da akwai niyya da kuduri to yana da ladan wannan haka duk wata ibada da mutum zai zamanto ya kyautata niyya sai wani uzuri ya hana shi to akan ba shi lada wannan yanzu misali ibada ta azumi da take tun karo mu sai mutum ya kimtsa ya shiri da komi da niyyar shi da himma amma sai rashin lahiya ta hana shi ko wani abu to kaga man hamma bi hasanatin falam ya'mal haka tabarna indahu hasan kamil wanda ya himmatu kyakkyawa amma sai bai sami ba tsarin mutane cikakken kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala kyautata duniyoyin babu fadlul sawmi fi sabilillah wannan babin zai bayyana mana dimbin fadlar da yin azumi dan Allah yake da ana abin sa'id sa'ad ibn sinan al-khudri radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا daga Abu Sa'id shine Sa'd ibn Sinan al-Khudri Allah kare ba a gare shi yace na ji manzara sai na ce man sama yawman fi sabilillah wanda ya azumin yini da fi sabilillah yayi azumin a halin ko dai bulaguran jihadin daukar addinin Allah ko kuma fi sabilillah yana nufin Allah kenan yayi tare da ikhlasi kenan yayi tare da ikhlasi saboda ai kaga in aka ce fi sabilillah jihadin daukar addinin Allah to kaga wanda zai bulaguran jihadi ya dauke mai azumi kenan wanda zai yi fi sabi kuma koda a wajen jihadin ne in babu ikhlasi kaga ai ba sa azumin ba zai zama karfafe ba man siyama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu anillah Allah zai nisan da fuskar shi daga wuta 70 kharifa tahiya na shekara 70 kharif shine shekara kenan bazara 70 akwai ruwaya ta Abu Ya'la hadith ibn Mu'adh bin Anas yace ba'ada ba'ada min an-nar mi'a yace bu'udun min an-nar mi'a am wajen tsawon shekara ɗari a wata ruwaya ji'alar nawa bai na bai na nan khandak za a samu taggada tsakanin shi da wuta kama bai na sama ɗora tazarar ruwan nan gadai kama tsakanin sama da ƙasa sau da haka wannan ya nuna fadla wadda kenan yin azumi don allah yake yin azumi don allah yake to balantana a ce maka azumi kuma na ramadan wanda yake gabato kaga wannan babu fadlus sawm fi sabilillah fadalan yin azumi dan Allah har ma malamai sun tantauna wai akan wanne ne mafifici tsakanin azumi da jihadi kaga manzala sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda za a ma rauni ko shahada face sai ya zo ran alkiyama allawna lawnul dami wa rihu rihul misk launin kalar shiri amma kamshin da miski to mai azumi shi kuma da zai shiga a dinga jin bakin shi ana jin wani yanayi shi kuma ya adam sallallahu alaihi wasallam ce wanda zai nafsi biyati la khulufu hum sa'il aqyar inda Allah min na rantsi da ubangijin da raina ke hannun shi bashin bakin mai azumi ya hitara da almiski da gurin Allah kaga shirta ya kace kala ce amma kuma kamshin da miski to shi kuma abin da yau tare da baki mai azumi aka ce abun Allah ya mani kenan turare na almiski babu fadl man jahaza ghazil fi sabilillahi aw khalafahu bi khair wannan babu zai bayyana mana fadla wanda ke da kai ga man jahaza wanda ya kimtsa ghazil fi sabilillahi mai zuwa yaƙin ɗaukaka addinin Allah aw khalafahu bi khair ko ya maye ma iyalin shi da alkhairi mutum ne zai je yaƙi da addinin Allah ya ɗaukaka sai ka ɗauki wasu kuɗaɗe tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi jihadi da dukiya sai ka ba shi to yaya matsayin wannan ko ka zama mai khalifa a cikin iyalin shi to kaga in ku haka ne ya mutumin da zai ci amana ya wanda zai ci amanar wanda zai je yaƙi kuma an zai da bin khalid عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا daga zaid bin khalid shine abu abdurrahman al-juhani radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah wanda zai kimsa mai yaƙin ɗaukaka addinin Allah da alkhairi ta kaka kamar wanye kimsa mai sababba na bulaguro kamar dukiya ka gani ya ba shi dukiya daga dukiyar shi to faɗa da kasa kamar shi ma ya yi yaƙi ne ma'ana yana da lada kamar ladan wanda ya yi yashi kaga wannan ya fitar ga layi wannan nufin sai ce mallam ya fito lam yi haddis nafsa bil ghazwa mata mutu ta jahiliya wanda bai yaƙi bai zantar da kanshi da jihar ɗaukaka addinin Allah to in ya mutu ya mutu ta jahiliya to kaga mutumin da zai kimtsa zazi shi ma kamar yayi ne kamar ya je yayi yaƙi wannan kuma ba tare da an rage wannan lada ɗin ba saboda ya yi mubashara na asbab to za a ba shi ladan kamar ya je shi ya aikata abin da kanshi kamar da gangan cikin shi je ya yi wannan kamawar da ya yi akan riko da sababi ɗin nan saboda haka wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah wanda ya mai imami jihadin daukaka addinin Allah bi khair ma'ana a cikin iyalin shi ta yadda ya tsaye akan al'amuransu da bukatunsu a halin da shi ya bar gida kaga wanda yana nuna akwai haɗari mai girma a tura wani ya je ko da yaƙi ne na difaɗi soji ne gardi ne misali jandarma ne misali sai aka tura shi wata yusiyar ta ba da tsaro sai aka samu wani munafiki shi kuma sai ke yaudara shi cibiya da shi ko matar shi ko ɗaiɗiyar shi ko wani sai shi kuma yake yaudar shi don saboda ya yi rai bayan ta iya barki ya rage shi to kaga laifi ne wannan mai girma sannan kuma kulawa da iyalin a ce kana makwabtaka da wani jami'in tsaro sai aka tura shi ya je ba da kariya ga al'umma to kaga tun da hidimta ma al'umma ce shi dan abin da za ka iya na cautu hanawa sa ido kadda ma ga iyalin shi wannan haƙƙi ne tun da ai abin da ya ji akwai ƙaruwar kai ma kanka faƙar gaza haƙiƙa nan sosai ce gaza mana ya yi tarayya wajen ladan wannan ba tare da kuma an rage ba ba tare da an rage ba saboda ya samar ma mai yaƙin dama ta yadda inda bai tsayi ba akan wannan kaga zai shagaltu da sababba na kulawa da iyalinci da sauran ababe amma tsayawar da ya yi sai ta zame mushi kenan ya samu nutsuwa shi yasa Umar bin Khattab hadisi na shi mafuwa ne ke cewa man ja'a ghaziyan hatta yastaqilla kana lahu misl ajri hatta yamutu aw yarji saboda haka akwai lada mai girma ga mutumin da zai tsaya ma mutumin da ya tsayi yakin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wataala ko tahiri baqi sai ka tsaya mai a iyalin shi ko kuma ka kimtsa mishi abinda za ka iya kimtsawa irin aikin da za mu ga sabon manzala sassalam suka zamanto suna tsayuwa a kan wani za su kimtsa mayaka su haɗa wani ya ɗauki nauyin mutum goma wani sama da haka ba duka don ya zamanto kenan sun yi tarayya cikin lada babu ta hannuka inda likitali wannan babu zai bayyana mana hukunci na ta'annu sanya turare inda tare wai mutum ne zai je wajen yaƙi kaga ai wanda ya mutu shahada wanda ya mutu a fagen yaƙi ba a samu shi turare ba za a mushi wanka ba ba a yi mushi sallah to yanzu shi kuma da zai je jihadin sai sa turare kaga ai bai mashi hari to sai sa turare ya hukuncin wannan shine ce babu ta'annutu inda al-qitali an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدخل بيتان بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي daga ana Allah kare yarda a gare shi yace inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ya dukulu baitan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaman ko ba yana yawan shiga wani gida bil madina a madina ghayra bait ummi sulaim kawai sai gidan un musulun un musulun ita ce sahala ko rangormaila ko kuma sa ko rumaisa ma'ihiyar anas bin malik alƙarar da gare shi ɗaya daga cikin du'at wanda suke mata ɓangaren kenan sabai wanda suke tsayuwa akan yaƙa addini da kuma agazawa da kuma duk irin gwagwarmaya ta addinin allah ya tahi gaba illa ala azwaji sai dai shigar da yake wajen matake shi faƙilala sai aka ce ma'anar sarar-sarar ma'ana mai yasa kake banci yawan shiga gidan musulun kaganan ba a faɗi ba wane ne ya faɗi magana faƙala ya nan sosai ce inni arhamuha abin da yasa nake yawan shiga arhamuha ina tausayinta ne utila akuha mara an kashe ɗan uwanta a tare da ni gurin yaƙi aka kashe ɗan uwanta ɗan uwanta shine wancan wanda a bi'ir ma'una aka kashe wanda anas ya ce an min shi an tura su kenan khalin shi a lokacin sai ya ce zan gabata in je in isar musu da sakon Allah shine haram bin milhan yace zan isa a lokacin sai wani ya sinyal sai suka soke shi sai ce fustu wa rabbil ka'aba to shine wannan amikin wanda ya zama to kenan an kashe dan dan uwan takhali na Anas saboda haka Annabi sai ce kutura kaga Annabi sallallahu bai je bi irin mauna ba sai ce kutura akuha ma'i ma'ana na nufin arandina ta ko kuma akan lamari na ko akan da'a ta saboda Annabi sallallahu bai halarci wannan ba ɗaya daga cikin malamai wanda suke shura sai ce to menene alaka ta shigar manzalar sassalam da yake shiga gidanta tunda a kenan ba ta daga cikin matan manzala sallallahu alaihi wasallam imam al-kirmani sai ce illa ta shigar manzalar sassalam gidan un musulun bi annaha kanat khalatuhu min ar-rada khala shi ce bangaren shayarwa yace awin nasabi ko kuma nasaba ka gani sai ce anna maharamiya sababu li jawazi dukhul kuma haramci ai sababi ne da yake halitta shiga yanzu dan mutum ya shiga gidan yashi ko kanwashi misali ko yar uwa ko yar uwa ko karan kanwar ma'ayi dan ya shiga gidansa ko dakin ta kaga ba matsala ba ne li jawazi dukhul yace la hataju ilayhi saboda haka saboda halaccin wannan shiga wasu ka ce a wannan abin kuma babu bukata kai shi saboda yana daga khususiya mata manzana sallam halaccin alkhulwa bil ajnabiyya shi ya halatta alakar manzana sallam da mata na al'umman shi kenan ba kamar mu alakar mu bane alakar shi da ajnabiyye na mata al'umman shi ai annabin al'umma ne annabin al'umma kuma uba ne na al'umma millat abikum ibrahim ka gani millat abikum ibrahim saboda haka kenan a wajen shi shi iya da khususiyyar shi ya halitta ya shiga koda gidan ba ajinabiyya saboda shi da ragowar al'umma ba ɗaya bane ba bangaren wannan saboda ne sai ce tabbatar ismatu shi ai masumi ne yanzu mu da aka haramta mana aidan ba masu bane to shi kuma ai masumi ne menene matsalar dan ya shege ya koma shi masu in dai ka yarda masumi ne shi ka tangege mu da aka mana katanga sai biyar ka ko ƴar ko ko kaza ai saboda mu ba masumai bane ko to shi kuma masumi ne kenan shi akwai keɓanta ce tashi wannan ya keɓance shi kususiya ce tashi shi ya halitta kaɗe ta da ba'ajinabiya mun kuma ya aka ce la ya haɗu wanda rajulun bin ra'ata illa kana sa alfa mu shaitan ɗayan ku ba zai kaɗe ta wadda mace ba ce na uku su shi ne shaitan a wata ruwa aka ce kar ɗayan ku ya kaɗe ta da wadda take ba'ajinabiya to shi kuma annabi sallallahu masumi ne irin irin waɗannan hadisan za mu ga cewa irinsu ne waɗanda fi ƙulubihin maradun suke da cuta suka kansu kamar 'yan tatsine kamar 'yan shi'a wanda suke binnewa ƙiyayya hikidu ta manzana sassan da addinin musulunci a hili kuma sai su rinka dubo wasu abubuwan da shubata ne tun da suna ga mutane shahilai ne sai su makarɗe musu to shi ne ya su ɗauko irin wannan hadisi cewa ai hadisan da kwayan da kaga asali kowa san dan tatsire dan kala kato duk inda yake bai rabu da kowane littafi in ba qur'ani shi a wajen shi duk wani littafi in kana ki shi kai ahlul kitab su shi yasa aka samu duk littattafai na fiqh suke musu shakiyanci da su ce ma wancan kaza cewa na hadisai su musu shakiyanci su bata su to amma tunda suna ga kamar mutane suna nesa da guraren ilimi kuma ana sauraron shubuhoyinsu to zai su ce ai mu hadisin ma ba kowane bane ba mu yarda da shi ba ai hadisin da yake suka manzara sassara shi ne ba mu yarda da shi to kaga kai daga da kaji ka san lalle da akwai wata saboda wani hadisi ne wanda ya inganta kuma a ce ma yana suka manzara sassara in kuma zan ci hadisi ya inganta ko bai inganta ba a duk duniya a firar babu firka da take rarrabewa hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba sai ahlus sunna iya daga ma amanar ahlus sunna duk hadisin da suka ka'in da ifi ne za su ce da ifi ne me yasa ake shan tata za a ce ma azumin rajab bai inganta ba a ce ma kaza bai inganta ba ai duka da kake ga ana tantance ana wawarewa a ce ma ga silsilatul hadisi sahiha silsilatul hadisi mutu kitabul mawdu'a kaza duk wannan ahlus sunna ne fa suke bi dan a ware hadisi ya zama to sai ingantacce to kaga irin wannan sai su ce ai mu ba kowane hadisin bane ai akwai kwarai ku akwai hadisan da aka kirkira na ƙarya an kama wanda suka kuma an san su wane ne masu yin hadisan ƙarya ba ba san su aka ce maka shi'a suna gaba gaba suna ma ƙarya ga halitta addininsu shi'a suna daga na gaba gaba wajen ƙarya gulata sufiya sufaye suna daga na gaba gaba wajen ƙarya duk littattafa waɗannan rumbun tsumi ne da za ka samu hadisan da basu da ragama da cikin ƙarya sai Allah ya taimaki al'umman manzalar sassanar hususiyyar al'umman manzalar sassanar yana da hususiyyar al'umman manzalar sassanar isnadi wannan silsilatin rijalin musula ilal mata'il wannan hususiyya ce ta al'umman manzalar sassanar haddasa ne wani an wani an wani an wani al'ilmu ma kana fiye ƙala haddasa wa masu wafa wasu wasu shi ilimi wanda a ce shi akwai haddasa na wanda ba shi ba kawai wasu wasu ne shi kaga ƙida hada sunawar jama'a ba cewa an samu abu a mafarki ko a ce an ba mutum abu kaga mu ba wata halwar da za ka shiga ka ce an ba ka ka gani shi yasa ka gaba mai raba da salatul fati saboda an ce kawo shi akai an yi kaza ka gani shi yasa haifa mai raba da salatul fati amma kaga kuma mi salatul ibrahimiyya shi kuma yasa salatul ibrahimiyya musalla sallallahu ne koya shi salatul fatihi kuma wannan kaga shi kuma kawai irin waɗancan abadan to kaga ba a gina abu kan muhulki mu alam dole sai qur'ani ko hadisi hadisi kuma ingantacce to shi kuma dan tasire ina ma yasa hadisi kaga ba inda bai bai ba san wani hadisi amma tun da ya san jahilai a to mu ba kowane hadisin bane mu ho masu ce iyayen annabi suna wuta mu ho kaza mu mutan inna lillahi inna ka ji ba ka ji sun ce kaza ka ji an cewa ne to kai yanzu ina da tambaya tambayan nan ko ina na ji an gaza bani amsa wai an ce maharraci zai ce to su ko wanda yake gaya ma su gane ba su kan hadisin ne yake a irin tsarin su ne na shakenci an ce wanda ya harrace qur'ani zai ce ci uwayen shi to wanda ya zo da qur'ani kuma a ce ba zai ce ci uwayen shi ba kai da a ce ƙur'anin na aka bayyana ma ceton yana da sharfi yau in a ce duk maharfatan duniya ka aifa in kai ba musulmi ba ne ba wanda zai cece ka ce shi sharaɗin ceta ai da akwai imani akwai imani a sharaɗin ceton go kaɗai aka ma tambaya aka ce to kawo mana dalili da yake nuna musulunta na wanda suka yi wancan zamanin fatar kaga an baka kuma shin wanda ba musulmi ba ana ceton shi kaga daga nan tambayar wata shi wata kare ko abu ne mai wahala ya fi ina ne ma ya tambaya ina ne ma ya tambaya tun a kawairin arba duk ake koyo ɗan sharɗa na ceto ce ɗan da yana sharɗa ba kowane ceto ba ne kuma asali shi ai ɗan tatsi ne bai raba da ceto ko kakkamanci a asali shi ɗan tatsi ne ba sai raba da ceto ka saurari wa'azan irin su mala an zaka duk suna cewa kai ka ce wasa a ce mutum ya shiga wata kuma ya fita ai duk wanda ya shiga wata bai fita su a ka'ida wa idiyya da mu'tazilawa da khawarijawa su ba su raba da ana ceto su a wajen su ba su raba da ceto na ahlul kaba'ir amma me yasa dan shigowa ce ya hallaka irin sufaye da suka bi shi da kuma sauran yan gargajiya wanda su wani zai zo da gidan cikakkare da kone littafin ƙur'ani allan nan ƙadimi karkayi wasa da ƙadimi ƙur'ani duka wannan hadisa da gima ka rage ƙur'ani na shi kare yanzu da ya zo tar da su mala a nasana wa zai sani sai cito ga irin namu shi yasa za ka ga irin sai su tawa to ka ji fa'a saboda haka wasu a wajen su irin waɗannan hadisan su ne kuma a gefe ɗaya ga shi cikin ƙur'ani suna karanta annabi ibrahim yana daga ulul azumi min ar-rusul kuma ga ma'ayin annabi Ibrahim kuma Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu min qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfar Ibrahim li abi illa an wa'idatin wa'ada abi kaga fala ma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min haka kenan gashi tana karanta sun yarda can wurin kenan duk inda kake sai wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki kuma hadisan nan ga sanan gurin kuma ana kar in ba da suka dinga kawowa jahilcin mu mutane ba zuwa makaranta alu suna wasu domin sun fi ko littatta hadisan nan suna nan kuma sun yarda da hadisai ne ingantattu kuma an tantamna su an karanta su ba a samu wanda ya ce wanda ya ce kaza kawo ne ko wanda ya ce kaza kafiri ne duk manzannin da Allah ke aikowa manzannin ne Allah ke cewa ka bi shi yasa ma yawanci ba a sanin ma iyayensu wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idhnillah amma kana so to shikenan yanzu sai ka bar biyayya manzan sai ka bar iyaye ba shikenan ba sai ka ce da annaba ba ka bi su ba iyayen annaba za ka bi duk da su aka aiko ma ko kaga kawai wani sakarci ne wani banza da wani saboda me yasa duk sun mai da mutanen nasu jahilai to zai su dauko ai dai gari ya tashi ai an ci mutuncin manzalar sa sar ai an cewa ne an je iya manzalar sa kaza an cewa su fa a bakin su ba ake shin abu hadisan nan suna nan wani zai zo ma majalis ya karanta ba amma ba a ma tsaya ma a yi dogon sharhi ba a matsaya saboda kamar abin in aka zo ba a majin daɗin sai a huce ba a dogon shari amma su su yi ta ɗaukowa suna mita wai duk tsari ne irin na munafuci ya za a muku yarfe yanzu aka gaya ma mutane kenan kaji abin da suke gani shi yasa ka ga wannan gabar da yaji ya zo masu mai dota yaji ya zo masu kara mai dota wai saboda a yi yarfa a sauke hannu sun to irin waɗannan su ne za ka ga saboda zukatansu suna da kankaye su musu wata fahimta irin su dan Nasir Kabar duka irin wannan abin shi shi yasa in dai mutum ya zama da kwai nau'i na bid'a kenan baya sallama ya gamsu baya sallama ya gamsu da abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ya faɗi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kan shiga kaga sababin kenan wannan sai nuna kenan ya kamata in mutum ya je yaƙi ya dinga bibiyar iyalin shi da alkhairi ko kuma husnul ahadi min al-iman kaga na manzo da sassan bayan mutuwar dan uwanta ne tun daga dangi sai yake kai kawo kamar mutum ne ake tare da shi addini sai ya faɗi ya rufu ko wani wannan bishiyar to sai a dinga bibiyar wannan abokin ku ne misali kuna tare sai ya zama to ya rufu amma ma'aihe shi tsohuwa ce tana da to kaga sai ku dinga shiga gurin ma'aidiyar saboda da lokacin yana nan kuna shiga tare kaga kenan kyakkyawan wannan na manzara sassan kuma kaga akwai da da kamar zuciya tata saboda wancan musibar da ta zama to ta same ta ta rasa dan uwanta da ta yi wani radiyallahu ta'ala anhu annahu ata yawmal yamama ila thabit ibn qais ranan yamama ya zo gurin zabitu bin qais wannan yamama shine yaki da aka yi da kabila ta banu hanifa mutanen musailamatul kazzab a watan rabiul awwal shekara ta 12 a lokacin khalifancin sayyidina abubakar Allah kare da gare shi kenan an kira wannan yanki da yamama sunan wata mata ce ana ce mata zarqaful yamama an ce ta kan tsinkayawa mahayi tahiya ta kwana uku wani ita tana da kaifin gani wata mayya ce ta kamar tana sun kayo mahaifin tsaye wajen kwana uku a kanin saboda haka kenan wani daga anas annahu a tayo mal yamama sabit ibn qais ya zo gurin sabit ibn qais ibn shammas wanda yake khatib na al-ansar kenan al-khazraj wa kada hasara an fakhidai lokacin ya yaye cinyoyin shi wa huwa yatahannatu yana yayyafa yana sanya turare a cikin shi faqala ya am sai ce ya am kamar shi ana sai ce ma sabit bin kai saboda sabit kaga ya girme shi ana sai yana daga matasa ba wa ammin shi bane ba ba ammin Anas bane ba bangaren shi ne misali dan uwan baban shi itirami ne su haka su zaka ga don da yake babba ne lattishi ba su kama sunan shi da wani kamar misali ka ce lattishi ya za a ce ko tarzan koroni to a musulunci an yi so ka ce am ko ka ce littiji ba dole ba ya kace wancan ko wani tarzan koroni duka irin wannan abubuwan da samu yawanci ba a san ya yi ta abin da ko ɗauko irin namu na hausa amma wani sunaye ka ringa jin wani sunaye ka wani abin da wannan duka ba san yi mana ba babu da yi mana ka zo wani kato kana tantan wani wani wani tanti a ga duka wannan saboda haka sai ce ya am ya am kenan in ji a anas bin malik wannan ya nuna kenan girmamawa girmama wanda yake babba hatta da wajen magana hatta da wajen magana irin wannan makarimul akhlaq din da kaga an rasa su sai kaga misali yaro yana iya kawo hoto na hutu yana iya gatse-gatse da wanda yake babba yana iya zai hoto shi ma zai janna kawai ya fita zai zo kawai yana rashin komiya wani ma ya galar tijani ya tar ihu kamar ba su ba suka je aka armo armon ma'aihe shi wani ma a anguwar da wanda suka armo suka je aka armo ma'aihe shi suna anguwar amma ya dinga rashin komiya yana fasara ko a kare rediyo ta ɗanyen baki da ashariya kamar dai daga sama wani yankin kamar daga sama to ai ko arne ne akwai shin kumi kamar bai kamata ka sa radiyo da magana ba sa ba kamar ana shi manya suna ci kaga ko sako ka ya ga wani abu wani kamar dai daga sama aka sako shi baka da kowa saboda ka'ida da kwanshin kumiya komi akwai itirami akwai leka akwai shin kumiya addinin musulunci girmama natija masu hurhura ina mini jilala ikirami in shebatu muslim yana da girmama Allah girmama musulmi mai hurhura wa hamilin Qur'an da makarancin Qur'ani in ya zama ba a ganin girman malamai ba a ganin girman latishawa shi da kuka ga abba sana shi yasa duk muka shiga musulman nan da muka shiga kuma rashin ganin girmama kakkumanta daga sanne sanne yake karhi akwai lokacin da wani ya zo da tijan da ya kaka da shi suka yi shafi to irin shi ne zaka kama irin masu idina ne su kama su alkakar su ma su dinga mamaranta sai ga yanzu wanda suka kama wannan sarkin nan na abin na gobe ai kaga duka ba su wuce wasu shikokin shi ba ai latije ne latije ne inda da kwai ihtirami kaga a kaddara ma misali kudi suke su go inda kwai ihtirami za su tsare shi su mutunta shi su mishi gomi go inda kwai ihtirami ka dauki hamas lokacin da suka kama da suka yi abin nan idan suka kama wannan abin da suka yi garkuwa da su a kan yi an saki bursuna kaga ai da kwai lattishawan da suka saki lattijuwar da tana musu godiya tana musu baibe tana ta abin nan gom wadda aka zo aka tara 'yan jarida ana so ta faɗi magana mara daɗi ta dinga yabansu abin da ya ce yi mana shiru mahaukaci tsohuwa kagani take tsaye basu tana abin nan saboda kamar abin da take so yadda yahudu zai taya mata sai suke mata abin da ba ta taba tunanin ba a duniya za a mata ya ce to aibin musulunci ana girman mu shekaru kuma da aka tsohuwa ce ba bukata a tsare ta kenan aka yadda aka tantance kawai ita tana daga ta harko sai aka barta to leƙa ka ga makiya ne ba aka kama amma makiyan ma sai aka kula da wannan saboda nutijawa ne musulunci bai ce ba a ci mutuncin wani to amma mu za ka ga hatta da irin 'yan abin da ƙinan za ka ga 'yan tsubuluta abin da ƙinan za ka ga ya su ringa leƙa malamai masu gudu littijawan malamai wanda wasu malaman sun shekara hamsin suna isar da safon allah ka gani suna karantar da sunna a karantar da sunna ma sun kai shekara suna karantar da sunna amma sai su ringa kallon su suna kama sunansu yadda sa'ansu ma wasu ma yanzu wani ɗan tsugunutun ustaz sai su ringa ce mai sha su ringa ce ustaz su ringa ce babban malami amma babban malami irin su shek abdullahi irin su amina wanda sun kai shekara tamanin kawai sai ka gaza a kama sunansu gaya a aibatarsu a fatarsu wanda ƙa'ida ko ka ƙaddara ma kai ba musulmi ba ne ba kai martabarka ne kai mai shekara talatin abin da ya ƙasa wasu ma ashirin za ka gaba ba su wuce wasu ashirin ma a da ba zancen wa'azi boy wai a duniya ake zance a duniya ake zance a duniya ake zance da yawansu talatin ba su gai ba wasu ashirin ma ba su gai ba daga cikin zikin kagani yanzu yi ruwanan tabbata yi wata shi na gari sau yana nan duka shekarar shi nan duka rike yanzu yi ruwanan nawa gari su kagani irin so zai faɗin daura duka shekara na wani su wanda duka musu ce ba ashirin da biyu duka ba yan yara ne yanzu na wani limami na ne kuma wannan zai da bakura wannan ne zagin mutane ne wannan yana gura wani yana nan wani abin da ya ce na wai shi ma zo shi har ya gane addini nan gurin duk ba a gane ba addini kagin to wanda shi bai ma san mai bid'a ba bid'a ma shi bai ma san ta bid'a ma shi bai ma san mai bid'a ba lai ce in bid'a bid'a ma bai san ta ka gani to amma kawai an samu dama dan kowa na da dama da bai silsile ka wanda kaga rashin kumiya yanzu me yawan sai zama rashin kumiya ce mutum yake koya wane waye zai kalle ka ka kalli lattijan da ya fi ma'ajinka shekaru kuma ya fi ma'ajinka daraja da mutunci ƙi duk masu zagin wannan malaman da suke zagi sun yi ubanninsu daraja da mutunci wasu ma babannin nasu inda za a ce za a tarda suna can gurin dara ka je man ka gyara babanka wani baban nashi alwala ma bai biya ba abin da ka gani a samu wani abin da shi ya zo da ta zagewa in ka je ka samu shi to wai a ce to kai wai mahin naka ya kai su waɗancan da kake zagi wancan lattijawan malaman masu hurhura wanda sun kai kaza don allah kama kanka adalci ka gane babannin wasu ne kakannin wasu ne to auna manji ka ce kaza ne auna da su da mahin ka yaya fi sabilillah yi musu adalci to sai dan kawai ba abin da uwa sai kai ta tsara kawai ka zo kamar dan ba kowa a gari ba wani wannan kinka ka dinga kawo surun wani kale kamar gayi wannan biyar kale ka iyan da ya aiwa da abin amma ka zungur a wani kansa naji yana ai dan tsoho kaza ka duba ka ga fitsararren yaro da rashin kunya wanda kai jikokin shi ba sun fika kale ka dan ka hamu da yaro wani yanda ya dinga abin da to wannan wani irin addini ina salaf suka yi wannan haukan da ɗanyen kan wannan da wannan fitsarar da rashin kunya wani salafin a tsina wannan rashin kunya kaga kawai manhaji ne tsari ne kawai na kuma su a wajensu in baka wannan rashin kunyar da fitsarar kai ba salafi ba ne kawai ka zama wannan fitsarar kurum fitsarar wannan da rashin kunya in ka zo karatu ka ɗauko wancan malamin da yake karantarwa ka ce mutumin banza ne wane ne dan tasha ne wane ne dan jagaliya ne dan Allah ka lai kamalin a kansu da wani joni na cewa da ka idris dan jagaliya ka lai kakaga kuma zancen da ba a hinsa ta yi ba magana da yake ba wai a da ba a kan shekara na da yanzu ka gani to dan Allah wani irin addini za ta shi yanzu wannan auken shi ma jafar in ka je ka tambaye shi amma jafar da albani ce ma zai in bi da shi wannan da gaba shi wannan kin da shi yanzu haka in yanzu ka je ka tambaye shi wai malam yaya ma jafar da albani ce ma zai in bi da to sai mu ga kai da wajen ka to kai ma ya kai ma in bi da ne to amma in ka je cewa zai in bi da ne dan boko haram shi shi ne hadisu kare ka to kaga mu musulunci ba haka bane addinin musulunci yana da tsari shi yasa ba su gane addinin ba wanda yasa suke waɗannan rashin tarbiyyar da suke muna kausasawa a kansu saboda suna kausasawa a kan malamanmu wajibi ne mu kausasa musu kuma ba su da alhurma ba su da alhurma bayan da za a yi kuna a shahile kawai ku zo ku duba malaman da su suka karantar da wajen su muka gane sunna kawai saboda danyen kai da rashin kunya ku dinga kama sunan su kuna musu fusara kuna musu rashin kunya bakin gashi ma ba farin gashi ma ba ku da balle ya zance abin farin gashi ma ba ku da balle ya zance ka cire ma ma da dama a samu waɗannan alatija da bijin kansu da kansu ga yaban kuma wani ina suka zama in bida menene suka yi da bida sai ka ga ganin su kai sun je sun zamana suna wasifa ko mi kaga sun je suna yi na bid'a ko tawili kaji suna ma ayoyi na sibat ko mi kaji suna yi na bid'o'i wane ne hallakeke ne wane ne bauɗaɗɗe ne wane ne ya karkace wane ne kaza ne wai su su ne masu jari da tarihi su ne za su bayyana kenan ga malama Allah wai su ne ulama ujabu tadi saboda haka a wawai dana sai ce in ji da faƙara haka za a nawa ba zakarar haditha waje ala ya ta'ala ta minar kuma jalasa ba zakarar haditha in ji shafan minin nas nan ne ko? ma ya bi suka Allah ta ji'a ya ce mi ya tsare ka mi ya dakatar da kai Allah ta ji'a baka zo ka ba ya dakatar da kai al'ana ya bane akhi sai ce al'ana yanzu ne ya bane akhi ya dan dan uwana shi kuma kaga tausasa al'ana ya bane akhi ma'ana yanzu ne nazo ya kai dan dan uwana wajala ya tahannaku yani min al-alu thumma ja'a fajalasa sai kuma yazo fajalasa sai ya zauna fa zakara al-hadith sai ambata hadith inkishafan na inkishafan min nafsu na yayewar kenan na nau'i na yayewar mutane ma'ana watsewa da mutane suka faƙala sai ce haka za an wujuhina kamar haka an wujuhina hatta nudarib haka za an wujuhina ma'ana ku kauce mana ku yayi an wujuh hatta nudarib alqom har mu zaman to mun dinka sara da sukan mutanen ma haka za kunna naf'al mafsul mu ba haka ba muke zamanin manzo Allah sallallahu da haka ku kauce ku ba mu guri mu kutsa ba haka ba muke bin sama awattum aqranaku tur da abin da kuka saba ma kuka saba ma aqranaku tsare kun sa'annan ma'ana yadda kuka ba makiya dama akan ku har suke tsammanin su ci nasara to wannan ne yasa kenan sai ya kutsa ya danna dinga yaƙi har ya zama to ya yi shahada a wannan yaƙi na yamama mahallin shahid kaga turaren da ya zazzaga a jikin shi kenan wannan yana nuna halaccin dan mutum zai je jihadin ɗaukaka addinin Allah ya sa to ai bai yi shahada ba saboda haka ba laifi ba ne don ya zama to ya barbaɗa turare wani lokaci ya sai babu fadalin tari'a wannan babu zai bayyana mana fadala wanda ke da bacci a kari a leta a fiye kamar alaika mutum ya ce nemo labarin makiya lokacin da za a yi jihadi an jaga radiyallahu ta'ala anhu fara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yatini bi khabar al-qawm yawm al-ahzab qala zubair ana thumma qala man yatini bi khabar al-qawm qala zubair ana fa qala nabi inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyyu zubair daga jabir bin abdullahi ansari Allah kare da gare shi ce manzo sarasa ya ce man yatini bi khabar al-qawm wa zai kamun labari na banu quraiza ɗaya daga kabilu na yahudawa guda yawmal azab ya faɗi wannan yawmal azab lokacin da al'amari ya tsananta aka samu wannan jambu na qurayshawa da wasu suka yo kawanya suka hadu suka doso madina manzo sai sa aka tona wannan gada wadda kenan adadin gaske ne yahuda sai suka warware alkawarinsu tsakaninsu da manzala sallallahu alaihi wasallam qala zubair ana az-zubair bin al-awwam sai ce ana ya rasulullah mana kaga ɗaya daga cikin wurin shi kuma ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala zubair ya ce ana qala annabi sallallahu alaihi wasallam inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariyyu zubair sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kowanne annabi yana da wasu 'yan gane kashe ne 'yan gabade-gabade kamar wasu wazire wasu mataimaka shi yasa a ruwaya ta turmizi ya ce annasiru sai ya ce kenan kamar misali kaga hawariyu na nan isa alaihissalam su ne ke bantattun shi da kuma mataimakan shi sai ce wa hawariyu zubair bin al'awwa wanda yake ɗan gane kashe ni na ɗan gabade-gabade kina shine zubair bin al'awwa kaga shi yasa zubair sai tunkaru wannan ya je don samarwa labari na waɗannan mutane ɗin ya kama al'umma ta musulmi tare da kuma ga tsananin sanyi ana yi amma ganin aike ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zubair ibn Qawwam sai wannan wannan ya nuna garaba sa da fadala wadda take tattare da kenan samarwa labari na waɗanda suke makiya babul jihad ma dum al fard wal fajr wannan babu zai bayyana mana cewa jihadi zartacce ne abu ne mai zartuwa mai gudana tare da shugaban da aka mamu baya sawa shugaban nan alfaru ne mai da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma alfajur ne ko kuma wanda yake fajiri ne sai dai sharadin jihadi ana yin shi kenan karkashin tuta ta shugaba karkashin shugaban da aka mamu baya shi yasa zaka kamar irin waɗannan kungiyoyi wanda suke na harkiyun ake ce musu kenan a wanda suke din ta'adda saboda ai kawai wani ne zai tashi da dan gungun shi ko wani malami ne kamar mai tatsi ne kawai zai zo yana abin da ya ce duk mutane sabo ya yi yawa da sun kawarta ya kamata a yaƙe su shi malamin nasu masu suka kaga wannan ne kawai da sun samu sun ginu yanzu kamar da nan gurin yan tatsi ne za su yi wa'azin su yin ƙara ƙato da addina suke so in suka zo kusan makarantar ku suna yi to suna yi suna zagin malamin nan don saboda wasu garda su ja shi taso a yi tsara suka da addinansu suke suke tafiya da haka zo an samu ga makaranta ne to ana yi shi malamin makaranta ana yi kuma ana mai habaicin da shi ake a dinka gaya mai magana ana kaza to almajiran shi kaga mai za su ji ba za su gamsu to kuma sai a tantarar sisiyar su kuma daga yan da addininsu duk inda kaga shi dan tafiya fitinan ne su da na jiya da na yau su ba bambanci da na jiya da na yau su kawai in kaga ba su yi ba abu ba su samu dama ba lokacin kaga waɗancan wanda aka suka taru a harura da suka ga sun yi ƙarhi lokacin ɗaya daga cikin sahabbai kawai ya zo da matar shi suka daddatsa matan ma suka farka cikin da jariri ma suka kashe jariri su inda aka ta aka ce kai ya kamata a kashe sai da na alɗagutu ne a kashe amur bin asɗagutu ne a kashe mu'awiyar bin abi sufiya don a kusanci allah da jininsu to kai yanzu mutumin da zai kashe waɗannan sabo wanda a ban ƙasa lokacin ba wanda ya kai sai daraja to su duk inda kaga ƴan tatsi ne yanzu wannan duk da kake ga su masu sun kan nan su wannan duk da waɗannan nana duk dama ce da zaran sun samu dama suna tare da makamu su inda sun san da ƙarfi to kawai tanzara za su yadda kaga mai tatsi ne yayi to kawai sun san kamar yanzu lamari ne na bindiga da makamai ankara ake kuma boko haram duk ta ɓata musu sha'ani an tanadi makamai da sun yi ayya za a karkashe su shi kuma lokacin da wani ɗan tsafe-tsafen shi da wani wanda ke shi sai ke ga kawai ya yi ƙarhin da ba kawai za a abin to kuma shi ma kaga in ba da an turo jami'an tsaron ba an turo sojoji kuma duk 'yan sanda duk da a karkashe su to su 'yan tatsina inda ka gansu haka su inda ka gansu suna da kulli da mugunni kulli da ɗan shi'a da ɗan tatsina su suna da kulli don in ma abin haya ne kake karatun kana hawa na sai su kuli kuli kubra da kansu Allah da gangama zan ka hau a daidaita ne a ce dan tafi ne yake yi go Allah ya wani boris ya sako ka ka wada da wuya dan bakin ciki dan ka mutu in kuma yana yin kawharci Allah da gangama sai farsani jinin mai sida dan ya diga maka saboda tsabar bakin ciki nan Allah tsabar bakin ciki da dan tafi ne da kulli da hikidu irin da ɗan tsirci ne wallahi sai ya kulli da ahlus sunna ya huce biyar da gaji da gani kai wallahi me yasa kaga ko dan boko haram ya ka game da mai biyan mu da kirsa kai zai kashi wadda ma in ma ka gan shi dan da wurin ka san ma yanda kai sanyo su dubaran ka amma dai ka nuna mishi to kai zai fara kashi ka gani to kai yanzu in ba zalunci ba yanzu in ba zalunci ba shi yanzu wannan mai zagin ya iya zuwa yin mukabala da yin boko haram amma mara jafar ya yi tantauna da mutane yana yi suna ci a karya ne yana yi suna ci a karya albani ya zo ta karshe ma shekawar ce ne na kashe albani da hannu na karshen tuka-tuka ku suka ce mu muka kashe malam jafar to yanzu wanda su suka kashe su kuma don zalunci kawai ku zo fitsararrun yara kawai ku dinga cewa kurce waɗancan kuma su ne masu don Allah in ba rashin kumiya ba ma da tsara da kuwa rashin kumiya ma ce abin ba zalunci ba ne an jami radiyallahu ta'ala anu alƙalar su ma ya tsini bi khabar alƙawun sau da haka sai anan sassa ce inna likulli ummatin hawari na wa hawari ummati az-zubair ibn al-awwam lokacin kundi inshallah ina ga muna iya da aya na wurin tunda wannan shine karatun namu na ƙarshe sai Allah kai mu da rai kuma zuwa bayan azumin izinin lai na gaskiya ne na ya kamata wanda da aikuwa sun fara gaskiya ne wannan ‘yan uwa kenan wannan babban alkhairi da yake gabato mu na watan ramadan wanda dukkanin magabata na gari za mu ga ‘yan irin wannan lokaci ya zamanto ya matso to sukan jajirce da dukufa wajen roƙon allah subhanahu wataala da zumuɗi da kyautata niyya da shirye-shirye da kimtsi da fatan allah ya ja kwanakinsu don saboda sarki wannan alkhairi mai girma wanda al'umma musulmi suna samun fifikon juna da ɗaukaka sababin waɗannan ibadu wani kullum da rajatun min ma'amilu wallahi abin da zai fifita ka da wane da wane shine tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum aiki kuma shine babban gaba duk ababe da zaka ga wannan surutan da aka rasa aiki ne aka tsaya aka shagaltu akan waɗannan ababe amma al'umma tana buƙatar ibada muna da talauci wajen ibada muna da talauci wajen ibada ga irin mata mace da zaka ga ake ta yi mutu fuja daga waccan shekarar zuwa wannan adadin da suka mutu sun yi na wancan shekarar duk lokacin da ana yi haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya to ire-iren wannan ya kamata mumini ya zamanto ya shiga tattayin shi ya ribaci alkhairin da ya zamanto ya samu khairun nasu man tsara umuru hasun amal mafi alkhairin mutane wanda rayu shi ta yi tsawo kuma aikin shi zamanto mai kyau ‘yan uwanmu waɗanda suka zamanto sun rigayen yanzu tuntunu mun kere musu ko da kuwa da sun yi mu yawan ibada saboda mu gashi muna kaidi na haya yau za mu yi ibada ibada nau kai yanzu zuwa abin in ka samu ramadan da wanda zai ramadan goma a rayuwar shi wani biyar wani ashirin wani kaga matsayin ba ɗaya bane to kuma yadda kaga a duniya Allah subhanahu wataala ɗaukaka junan mu da juna to wala dakar akbar da hajata wa akbar tafdil darajojin lahira matsayin ya fi girma a lahira yadda a duniya wani mulki wani ilimi wani dukiya wani ana ga ya tsere ma wani ko to tsere ran lahira ya yi wannan wa fi zalikum fa yatanafasu mutanafisu mu kyautata niyya mu dibi abin da sunna ta karantar bangaren ibada makalkale musamman musamman abubuwan da suke sunnoni waɗanda suke a wata na ramadan lalle ya kamata alu sunna mu jajirce mu tsabtace azumin mu mu nisanci duk abin da zai rusa mana azumi kamar maganganun nan kaulin zuwa amalin shi misali ila wa kala bibiyan labarai misali kai ko istati inda zai zama to ababe ne na labarai marasa amfani karka tun da yanzu ka buɗe waya kace za ka bibi istati in misali guda goma ɗauki mun misali kowanne ma ka ba shi minti ɗaya minti goma minti goma wanda aya nawa za ka karɓa to wani kuma minti nawa zai ka gani ka ce labari barin game wani labari yanzu sabo aka saki wannan labarin da za ka dinga bibiya daga shi ka samu wannan labarin daga shi ka samu wannan labarin sai ka ci minti talatin da Allah inda tilawar ƙorani ka hizuno zaka wata aiwatan ƙorani ne hizuno zaka to balantana kuma majalisa yanzu za ka ga ana gyara majalisai can gura gyara rama a karuwan sanyi a karere a zuwa a ka abin na a zuwa ɗan rana ta yi a zo a zamanin kawai sai a kama tsirin gungun wancan kazanta to wannan gwada ma kai barcin ka yi iya ba so da sai mutum waye gari duk ya farar da ladan shi da azumi so da yawa za ku ga muna zumuɗi a farko wajen abin da ya shayi cika masallaci asham amma da an kwan bi shiru mu yi haƙurin kiyamun laili min kulle laili kare a tarar sunan sassa min awali wa asatu wa akhiri a zo asham ɗin nan matsaya a yi asham a yi shafa'i da wuturi duka da mu mu je mu shi kenan mu samu mu kwanta da wurin tashi karshen dare wata ɗaya ne a watanni goma sha biyu Allah subhanahu wataala ya mana kyautu wani shagaltuwa da karatun Qur'ani tadabburi kamar misali tafsir tilawa wannan duka wata wannan saboda ana lullunka dumbin lada taimaka ma al'umma mun ga yadda matsala sallallahu alaihi wasallam shine annabi al'umma amma kuma in ramadan ya zo yakan lullunkawa a kyautar da yake sanarsa to kakka ce ni ustaz ne ko malami ne misali mule akwai tsofaffi akwai masu karamin karfi akwai wanda suke abin nan duk abin duba kowa wanda ka san kahi daga cewa da ƴan uwa da dangi na zumunci alaika ga su wane ne sahima wanda suna da karamin karfi zaka iya samun dan uwan ma'ayyin kai yana da iya goma sha wal allama duk mata ne kaga dole dai ne nauyi ne to abin da ka yi ƙarfi karka ɗauka wai ko sai ka zama na tije ko ka zama wani wannan abin da ka yi ƙarfi da abin da gari ka samu kai ma ka agaza a wani masallatai kuma dole suna buƙatar musamman matasa ya zama to masu jan sallah daban shimfiɗa tabarmi naɗewa tabarmi misali gyaggyara wannan kamar ba a so a yi tatilin masajid a watan ramadan ya zama an yi wanda ya zama ana taraya masallata in baka da uzuri ko ɗau ƙur'anin ka ka shiga masallaci kai ta muraji a gaban kuna in ka barci ya kama ka kwanta maimakon da ranar kai abin da kawai shiga masallaci da ƙuranin ka kana karatu ka je barci shi kenan ka kwanta to da haka sai ka ga mun samu mun ribata kuma shi ne musulun da a lahira zai zama to ya amfana da mu kuma yin ya karshe jirar da wasu shi ne gawa wajen ana da mutuki da imama in kana yin da'ar kamar wasu za su gani su masu inda za ka ɗauko ƙurani ka shigo kai wani matashin ya gani shi ma sai ka kai wani ya gasa ya ga kai inda a majalisar ku za ka ɗau ƙurani ka ce zan je tafsir in majalisar gobe za ka ga wani shi ma bi shi ma wani ya tafi kaga yanzu duk wanda dan sun ga kana yi suka yi to za a baka ladan wannan abin da suka yi ba za da an rage su to duk irin wannan kenan ya zamanto mun kula da janibinsu da duk ibadodin da ake bukatar ya zamanto an yi mu kyautata niyya mu samar da barnamish makaranta muke ko ekwal ko kasuwanci mu tsatsara lokacinmu mu hudda ma ƙur'ani kaso mai yawa mu hudda ma ibadu kaso da suke masu yawa da haka sai ka ga mun samu kenan istiqama da kuma karbuwar ibada Allah subhanahu wataala ya amsa mana ya ba mu ikon yin komai saboda shi Allah subhanahu wataala ma rayuwar mu albarka akwai wata yar uwa ta ce sa su addu'a yake da dafi in yar su sa ta don Allah yayi ya kubutar da ita kuma duk wanda suke cikin irin wannan hannun asalamai Allah subhanahu wataala ya kubutar da su ya rabbal alamin Allah ya kwanakin ya kai mu Ramadan ubangi ya amsa abin da muka aikata Allah subhanahu wataala kuma ya arsa mana tsawon kwanuka da kuma zarce a cikin ayyuka na da'a ya arsa mu da dadi na imani da lahiya da dama ta bauta mushi a rabbal alamin Allah ya raba mu da kasala a cikin bautar Allah subhanahu wataala Allah kare mu daga dukkanin miyagun cututtuka duk abin da zai zama mana tarnaki da rauni a wajen bautar Allah Allah subhanahu wataala kare mu ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wataala ba mu ikon yin komai saboda shi ya kare mu daga ibada wadda take da riya ya rabbul alamin Allah subhanahu wataala ya ba mu rasalahiya lahiya wanda suka riga ai mu Allah ya ji kansu da rama haska kamakancin su isa jannatul firdaus ita ce makoman mu da makoman su ya rabbul alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد musamman ɗan uwa da ake tara wanda suka rasu irin su ladan da sauran ɗan uwan da ana tare suka zama babu Allah subhanahu wataala cikin su da rama ya ubangiji subhanahu wataala sakamakon su ya amsa duk abiban da suke masu kyau ya gafarta kusakuran su Allah ya zama khalifa su cikin iyalansu ya rabbul alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك